بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta 24 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda shi ya daidai da 24 ga watan uku na wannan shekara ta 2025 har yanzu muna karatu a cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta 6 insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جوا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
bismillahir rahmanir rahim a daman jiya mun karanta wannan wannan aya muka ce za mu tashi a kanta bayan aya ta uku da ta gabata a cikin wannan sura wadda a, ta biyar kai a cikin wannan sura wadda Allah madaukakin sarki a cikinta yake gaya mana cewa duk daɗaɗen abubuwa duk wani abinci da ka sani Allah maɗaukaki sarki ya halatta shi musulmi zai iya ci sai dai abin da aka cire wanda an lissafa mana abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana mu wanda ba za mu ci ba sa'an Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa abincin ahalul kitab ya za mu iya ci ya halatta a gare mu mu ci abincinsu sa'an mu ma za mu iya ba su abincinmu sannan alama ɗaukakin sarki ya ce za mu iya auren wato matayensu amma katangaggu daga cikinsu wanda suka zan sun tsara kawunansu jiya an yi bayani abubuwan da maluma suka faɗi dangane da wannan aya ta alkur'ani sannan auren da za a yi kuma za a aure su za a biya sadaki wato za a zauna da su zama ne na aure ba zama na daduro ba ba zama na kawance ba to sana Allah madaukakin sarki ya ce don an aure su bai sa su zama musulmai ba musulunta suka yi ba zaman da suka yi wannan ba yana nufin su addininsu ba don wani yana tambaya wai tun da shi musulmi ne shi matarsa kuma ba musulma ba to ta mutu yanzu ko za a iya binne ta a makabartar musulmi zama zamanta da musulmi bai sa ta zama musulma sai dai in ta musulunta to Allah madaukakin sarki yace wanda duk ya kafircewa Allah madaukakin sarki to duk aikin da yayi ya lalace duk aikin kafirai Allah madaukakin sarki lalata shi yake Allah madaukakin sarki a wata aya yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amali Allah ya faja Allahu haba'an mansura zan tashi alkiyama zamu zo da ayyuka ga aiki ya kai aiki gashi sun yi Allah ce sun mai da shi kura kawai mu watsar saboda falalu qimu lahu yawmal qiyamati wazna su ba sa cikin awu ana wa musulmi awu ne dan me dan ladan shi yawa zai tafi aljanna in bai yawa ba zai je wuta to shi wannan gaba ɗaya ba maganar tafiya aljanna to me za a auna eh ba maganar tafiya aljanna ne shi yasa Allah ya ce ma fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna ko awwala mu musu saboda kawai direct entry ne na wuta Allah ya kiyaye to shine sai Allah madaukake sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza kuntum ila salati idan kuka tashi za ku yi sallah wato kuka yi niyya azama za ku yi sallah to ga abin da za ku yi Allah ya ce faghsulu wujuhakum wanke fuskokinku wa aidikum wanke hannayenku ila almarafiqi zuwa ga magici hannu magici hannu nan sa'annan bayan kun yi wannan wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawo nan wa arjulakum ku wanke kafafuwan ila alka'abaini zuwa idan sawu akwai kira'a masu karanta wa arjulikum wanda suke cewa adafi ne akan ru'usikum kaga in adafi ne zai zama kafa ma shafanta za a yi a yanda larabci yanzu shi yasa ya zama wa arjulakum wato adafin ya koma wajen fagasilu wato yadda Allah ya ce a wanke wato fuska haka nan za a wanke kafa kuma wadanda suka ce musu ba haka yake ba sai suka ce to ba sai a duba a ga annabi sallallahu alaihi wasallam me yayi ba ba an huta ba ba aikin shi shine fasaran alqur'ani ba ai dai abin da yake shikenan ai da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wanke kafa yi ana ana shafan kafa amma idan an sa kofi akwai shafan kafa a musulunci shi yasa wasu malama suka ce wannan shafan sai yake yake magana in ma ya zama yanda suka faɗi to Allah madaukake sarki yayi wani idan musulmi ya tashi zai sallah yi alwala idan ya tashi daga bacci daman bacci na kare alwala duk wanda ya tashi a bacci to alwala daman babu kaga kenan yana da kari karami na yin alwala in kuma janaba ta same shi daman sai yayi wanka kafin yayi kafin yayi alwala to Allah madaukakin sarki ya wajabta yin alwala shi yasa wasu maluma suka ce a farkon musulunci yin alwala in za a yi sallah wajibi ne ga kowace sallah wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu duk lokacin da zai sallah sai yayi alwala yana alwala to amma lokacin da aka bude makka ranar lokacin da aka yi fatuhu makka akwai hadisin buraida radiyallahu anhu yake cewa lokacin da aka bude makka wato aka yi fatuhu makka annabi sallallahu alaihi sallama wato yayi shafa ne akan hufinsa a ranar kawai yayi salloli duka gaba daya duka na nayi ne har ma umar radiyallahu anhu yace ya rasulullah daga kai wani abin da bamu saba gani da mun saba kowace sallah sai kai mata alwala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace wa Umar inni amdan fa'altu ya Umar da gangan ne idan ku gani cewa haka hukuncin yake da haka sai zama idan kana da alwala inda za ka yi alwalar asuba ka tabbatar tana nan to sai ka yi isha da ita ayan gane in kai alwala kai sallah asuba kana na alwalan azhar sai sai kai azhar alwalan na nan la'asar ta yi ka yi la'asar alwalan na nan magariba ta yi ka yi magariba alwalan na nan isha ta yi ka yi isha alwalan na nan asuba ta ƙara zagayowa da? na ga kun jari'a ba za ta zagayo ba ne? eh ai tana nan na ce ke tana nan da za ka yi sati sai ka yi ta sallah eh ta ma bacci mai nauyi bacci ma ba kowane bacci ba bacci mai nauyi shine yake karya alwala a yan san bacci mai nauyi wanda za a iya cire ma hula a tafi da ita baka sani ba na wannan na gefen ka zai iya tashi ya tafi baka san ya tashi ba yanda wani zai iya zuwa kusa da kai ya zauna baka san ya zo ba kaga ya tabbata bacci yayi yayi yayi nauyi eh bacci da ya tabbata mai nauyi eh irin irin baccin baccin wannan baccin baccin wani malami mai hikima yana wato ya je wai zai teaching practice ne yana koyar da islamic studies kuma yana ya gaji yana jiran mai invigilator ya zo yana zaune a gaban ɗalibai ya dan yi rubutun shi a allo kawai sai bacci ya kwashe shi to har in bijilita ya shigo ajin yana bacci har ya zauna a cikin yara yana bacci kaga maganan abin nan yana ta bacci aka yi shiru a aji to can ne ya dan farka sai ya ga alamar babban mutum a ciki shine sai ya ci gaba sai ya rinta ido ya ci gaba ya yi shine ta anjima sai ya ce na'am ya ce to irin wannan shi ne yake karya alwala na'am wato zai zama ɓangaren koyarwa yake na ya koya musu bacci wanda yake bai karya alwala wannan kuma wanda kaga har invigilata ya shigo bai sani ba kuma kaga daidai ne a gane bacci mai nauyi kenan wanda zai shi yana karya alwala yara suka tafa shi kenan ya abin nan to Allah madaukakin sarki ya ce wa in kuntum tunuban idan ku kasance kuna da janaba janaba ta same ku fataharu Allah ya ce ku yi tsarki kowa ya san me ake wa janaba shine wanka ana yin wankan janaba wato da siffofi mai yawa hasali ma hasali ma wankan haila wanda mata suke yi shine siffarsa ta zo ƙarara a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wankan janaba umarni ne aka yi ayi wanka wato siffarsa shi yasa zaka same shi yana da sifofi daban-daban kuma duk wanda yayi yayi amma akwai abin da yake wajibi ake kokari a kul a cika shine na farko a samu niyya na biyu a samu gama jiki da ruwa na uku a samu cuccuɗawa idan aka samu waɗannan to an gama wanka ta iya yi wa yanayin wankan yadda malamai suka faɗa ne mutum ya ya wanke hannunsa ya yi alwala kamar zai yi sallah sannan ya zo ya ya wanke kansa sannan ya wanke barin jikinsa na dama sannan ya wanke barin jiki na hagu wannan sifa da yake da ko wanda zai yi waɗannan ayyuka sai ya bar kafa ita ce ƙarshe sai ya canza waje sai ya wanke kafa to in ba haka ba in yayi niyya ma a ce yana da ɗan rafi a gidansa ya yi niyya wankan da na ba ya tsumbula ya yi ya ci cuɗa shi kenan sai ya gudu wanda ya bude shawa ruwa na zubawa shi kenan sai ci tuɗa ya tabbatar ruwa ya taɓa ko'ina a jikin shi da niyyar wankan janaba shi ma wankan janaban shi ya yi da haka ala madaukakin sarki ya ce faɗa haru ku yi tsarki shi ne ku yi wanka allah ya ce wa in kuntum marza idan kuma kuna jinya ba ku da lafiya au ala safarin ko kuma kuna kan tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ga'id ko dayan ku yazo daga bandaki bangida ga'idi ya je ya zagaya aula masu nisa ko kuma kun kusanci iyalin duk waɗannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya lissafa kaga duka suna bukatan na tsarki ko to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce falam ta ji duma'an sai kuma ba ku samu ruwa ba Allah ya ce to fata yamma musa idan tsayiwa sai ku nufi wato waje wanda yake mai kyau ita ce ƙasa ku yi taimama ya za a yi taimama Allah ya ce famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokin ku a yi dikum da hannayenku shi kenan kun gama taimama kenan idan mutum zai yi taimama iya iya hannayensa waɗannan guda biyu zai sa a ƙasa haka in ya sa na sai ya shafi famsahu biyu juhiku in an ce fuska ta soma daga kunni zuwa kunni waɗi ta soma daga matsalar gashi zuwa nan ƙarƙashin haɓa ne kuma yake ke na haɓa ko shi ne fuska da haka mutum ya shafa wannan shafan ma ta ishe shi sai haka shi kenan sai sallah ya gama taimama ya shafi fuska ya shafi hannu kaga shi yasa Allah madauki sarki yace ma yuridullahu li yaj'ala lakum min haraj Allah bai san ya sanya muku wata wahala wato Allah ya sauƙaƙa abubuwa ayyuka na addini walakin sai dai abinda Allah yake nufi yuridu an yuzahirakum Allah yana so ya tsarkake ku ne wali yutimma ni'matahu alaykum kuma Allah yana so ya cika ni'imarsa a gare ku Allah ya ce la'allakum tashkurun ko za ku gode wa Allah madaukakin sarki Allah mun gode ma wato wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yake cewa wato kaga bata kira bata kira kurkuran baki ba ko bata kira shakarwa ba bata kira na yawa to duk waɗannan sunnoni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen imamu ahmad ibn hanbali mazhabar hanbaliya duk waɗannan ma wajibi ne na nuhu da kurkuren baki da shakarwa duk wajibi ne a wajensu saboda shi imamu ahmad yana fahimtar tunda Allah ya ce a wanke fuska hanci ma na ciki baki ma na ciki da haka wannan aiki kamar shine wanke wanki gare su da haka shi wajibi ne amma a sauran mazahir duka duka ba wajibi bane wato ba wajibi bane wanke a shin kurkuren baki da shagarwa sunnoni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gani har kawai musulmi mai hankali ba zai bar sunnar manzo Allah ba ina nufin kawai dan shine dan abin nan da haka zai yi zai yi zamu ga ya annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi yayi yayi yayi alwala alwala wato daraja ce da ita martaba ce da ita lazin na karatu na ga hadisin utubat bin amir wanda yake cewa a an ba su kiwon kiwon raƙuma suna kiwon raƙuma kowa da lokacin da yake kiwonsa ya ce shi wata ran ya ɗauki raƙuma su zai tafi kiwo kawai sai je iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa mutane jawabi wato yana wa mutane wa'azi an an an faɗi maganganu da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganganu bai ji bayan amma sai ya zo dab ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbai ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atayn muqbilan alaihi ma biwajhihi wa qalbihi wa qalbihi illa wajabat lahu aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mumini babu wani musulmi da zai je alwala ya kyautata alwalan sa'annan ya tashi ya salla raka'a biyu a wannan sallan kuma ya fuskanci Allah da wannan sallar yanzu yayi ta ne don Allah yace zuciyarsa na wajen Allah face Allah ya bashi aljanna to yana zuwa ana faɗan wannan sai ya ce kai kai kai wannan gara ɓata wato ya ji magana ya ce yana furta wannan kai wannan gara ɓata haka sai ya ji ana yi masa magana cewa ta ai gara ɓasar da aka faɗa ba ka nan tafi wannan ya ce ya duba kawai sai ya ga wanda yake masa magana umar ne wato ya ga zuwansa kuma an yi wata magana baya nan kuma ya ji wannan ya ce wannan irin gara ɓata sai ce to ai gara basar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta fi wannan shine sai yake Umar yake gaya masa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi a cikin ku babu wani musulmi wanda zai alwala ya kyautata alwala sa'annan idan yayi alwalar in an ce istibagil wudu ana nufin mutum ya alwala yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yace sa'annan bayan ya alwalan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah allahumma ja'alni min at-tawwabi wa ja'alni min al-mutatahhirin manzo Allah sallallahu alaihi ce babu musulmin da zai wannan face an bude masa kofofin aljanna guda takwas ya shiga duk wanda yake so ta ka karabarsa ta wata yanda Umar ya gaya mata abinda aka faɗa kafin nan kalma wata yafi naka da kaga kenan alwala mutum ya tsaya ya alwala yadda musulunci ya ce ya yi ba ƙaramin baiwa ba ce shi ya sa mu yi ƙoƙari in ba mu iya ba mu koya ba ga wani abu a ciki mun tsaya mun koyi abubuwa da yawa amma shaidan ne kawai wajen addini sai ya hana mu koya ko wallahi da gaske ya hana mu mutum mutum har ya tsufa bai iya alwala ba kuma yana ji yana gani kuma ya san lahira ya dosa kuma dai har sai ya ji haka a ji a yi ba abin da za a lahira kawai sabi za a yi a lahira da haka mutum ya yi kokari ya gyara mutum ya yi shekara ashirin shekara arba'in shekara hamsin a ce bai iya alwala ba kuma ana samu akan samu kuma ba wai bai iya ba bai koya ba ne bai tsaya ya koya ba kai na ga daman tun da ya tashi ana yi kawai da haka shi ma haka zai dinga yi ko da yaya ne kuma haka za a yi ta tafiya kuma inda wani zai ce ma malam dan gyara ma alwala sai rage baci ce tun kafin a yi ka nake sallah eh shedan duk aiki shedan ne ita fada ka san shedan yana bari a yi mana gyara kan komai amma baya bari a yi mana kan addini komai girman ka za a iya ma gyara dan da ka haifa dan kanin dan dan da ka haifa ba sai ma gyara kuma sai ka gode na kama da misali na ce harkar duniya a ce ka ɗan samo bandirin 'yar dalar nan ta dubu goma na? bandin ɗaya na? e a ai wai na ga ƴar wannan dalar da mai ɗauri guda a ce tana aljihunka sai baka sani ba a shi aljihunka ya yage sai ta ɗan zurmu tsoron irin ta faɗi sai wani yaro ya zo ya ce ma baba kudinka zai faɗi sai ka duba ka ga kirin zai rage da ta faɗi ya kamata ka bulbula shi da faɗa ka ce yaro tun kama a zai karin ki ajiye kudi na? to me bambanci wancan da wannan na? ai babu bambanci ai babu bambanci da wancan na alwala na? ba bambanci wallahi amma nan za ka ce Allah ya ma albarka yaro Allah ya ma albarka Allah ya sa a yara arziki na zai saboda wata amfani ne amma to ga wancan ma shi ne ma amfani ai shi ne amfani shi ya sa a cikin kisar Hassan da Hussein wato ya sayi na Ali ‘ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a jina ce ‘ya'ya haka annabi ya kira su ya ce kowa jika shi amma shi ‘ya'yansa ne don haka wata rana cikin kistarsu wani ɗan littafi da wani mana ya rubuta ya suka ce suka ga wani dattijo bai iya alwala ba suka ce suka zauna suka yi nazari ta yanzu ya za mu tunkari wannan sai ɗaya ce wa ɗaya ka san me za mu kai ka je ka ɗauki ruwa mu je mu ce baba muna musu ya ce ni ban yi alwala ba na ce bai iya ba da allah babu bari ne alwala ka faɗi wanda ya iya shine suka zauna suna yayi alwala amma da yake ba fa na da ne kamar su gama ma duk ya gano abu ya ce yara ku ce dai alwala kuke koya mu ku kawai shi kenan abu ya shi da kai shi ya gane eh ya gane cewa shi ake so a gyaggyarawa yadda zai ringa ibada to to don haka alwala tana da tana da muhimmanci akwai hadisi na abdullahi dan abbas wanda sun saba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kullun da alwala kullun da alwala to shine wata rana yace ya je wajen sun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo annabi abinci sai ya tashi sai ya je ya zagaya sai ya dawo zai ci abinci sai sai ibnu abbas ya ce ai baka yi alwala ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ah ai ba sallah zan yi ba yanzu kenan kaga zaka iya zaman ka ba alwala abin da yake kwaji kenan yin zama cewa da alwala ba dole ba ne amma dai in za ka yi sallah dole ka yi alwala yawa amma kuma kawai zama da alwala wato daraja ce martaba ce tsaro ne za ka yi ta samun lada za ka ji hadisar da suke magana lalle mutum ya dinga yin alwala har kawai don me zai zama ana ta kankare masa zunubansa ana ta wanwanke masa zunuban da ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya tashi daga bacci ya ce kamin ya yi alwala kada ya sanya hannunsa a cikin abin da zai alwala har sai ya wanke shi so uku haka nan shi ya sa inda ya tashi aka yi daga bacci ba a sa hannu a cikin ruwa har sai an wanke hannaye a so uku kafin a shigar da shi annabi sallallahu alaihi ce ya faɗi illa ya ce saboda bai san aina ba ta yadu bai san hannunsa ina ya kwana ba idan mutum ya bacci bai san halin da yake ciki ba ba wanda ya san me yake ciki yana bacci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam idanunsa ne suke bacci zuciyarsa ba ta bacci amma ni da kai duka suke bacci mu duk bacci muke eh in ma baka samu bacci kai duka ba zai ka ji baccin dube ka gamsu ba na yawa in dai bacci kai amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake shi idanun shi ne suke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci Allah ya tsama
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور to wajen alwala mutum dole ya kula kuma kada ya ringa barin lam'a lam'a shine gurbi na inda aka ce a wanke mutum bai wanke ba idan mutum ya bari annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya wailu lil aqabi minan nar azaba za a yi ba inda ka bari baka wanke ba azaba za a zabtar da wajen bauta to kaga kenan dole musulmi ya kula ba wai face-face kawai yayi alwala ba duk inda aka ce ya wanke lalle zai tabbatar ya ya wanke sannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yayi alwala amma ya ballin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka koma ka sake alwalanka ka koma ka gyara alwalanka ya sashi ya koma ya ya sake ya sake yin alwala da haka dole ne mu kula wajen yin alwala Allah madaukakin sarki yace a wadhkuru ni'matallahi alaikum kuma ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi maku ni'iman nan suna da suna da yawa Allah madaukakin sarki yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku dau ni'imar Allah ɗaya ku digidin ku tsaya ku digidin ta ba za ku iya lissafa ta ba wato Allah ya mana ni'ima masu yawa ya mana baiwa har ma saboda samun waje ma ba ma ma gane baiwa ce Allah ya mana mutum yana ganin abubuwa na baiwa Allah amma yana ganin su kaman wani haƙƙinsa ne yanzu kaga bacci mutum yana gani kaman wani raɗin shi ne kawai ya je ya bacci yana ga kaman wani raɗin shi ne ya tashi yana kama wani radin shi ne ya yi wanka ya sa kaya ya fita duk kaman wani kaya ne nashi kawai kaman dole a yi mar ya yi fakin mota yana ganin raɗin shi ne ya zo yi kik ta tashi raɗin shi ne ya tuka mota ya je anguwa raɗin shi ne ya dawo lafiya na raɗin shi ne ya game abinci ya iya siyan abinci ya ci abincin ya zauna lafiya dai yana ga kaman wani kayan shi ne wallahi duka ni'imomin Allah duka ni'imomin Allah ne Allah na janye daya sai mutum ya gane kuran shi eh daya in an janye sai ka ga mutum ya rikici kuma wutar nan sai ka ga babu sai dan adam ya gane ba za ka ji cewa ni'imar Allah bane Allah ya kiyaye sai idan hannunka na dama ko hannunka na hagu ya dan samu matsala na nufin ka gane ni'imar da Allah ya ma da hannu da abubuwan da kake yi da hannu suna nan burjin ba za su kirgu ba farcen nan ni'ima ce komai da ka sani Allah ya shi yasa Allah ya ce cire ni'imomin da Allah ya mu kuma mai Allah yake so muka tuna ni'imar da maka gode masa Allah mun gode Allah ka mana ni'imomi wasu mun san su ma wasu ba mu san su wasu mun taɓa godiya wasu ba mu taɓa ba za ka Allah duk ni'imomin da ka mana Allah mun gode Allah ya ce ku tuma ni'imomin da Allah ya muku wato wa misaqahu sa'annan ku cika ku tuna alƙawarin da Allah ya ya dauka kuka dauka ma Allah allazi wasaka kun bi Allah Allah ya alƙawarintar da shi akan ku wasu malaman tafsiri suka ce wannan shine alƙawarin da Allah ya daukawa gaba ɗaya bayansa a cikin lokacin ana duniyar rai wanda rannan muka karanta ko wai la kaza rabbuka min bani adama min zurriyatihim min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum alaihim alastu bi rabbikum qalu bala to wannan alƙawari suka ce shine wai suka ce a'a wannan Allah yana tunatar da musulmi ne alƙawarin da suka dauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake wato bai'atul bai'atul bai'atul aqaba sunan ta ko wanda aka yi wanda mutane suka zo suka dinga wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a ita ce ko sunan ta bai'atul aqaba bai'atul ridwan to bai'atul ridwan to wasu suka ce ita ce Allah yake tunatar da su saboda su kowanne a lokacin yana zuwa ya dora hannunsa akan annabi sallallahu alaihi wasallam amma banda mata banda mata annabi sallallahu alaihi wasallama yace inni la usafihu nisa ni ban gaisawa da mata da gaisawa da mata da bata ka ba haramun ne in kana sha'awun gaisawa da mata to ka je ku ta gaisawa da matanka in ko gaisa da matanka so dari za a yi ta baka lada na wani za ka ga bai taɓa gaisawa da matan shi ba ma ya yana gaisawa da wata ungoji a wata ka zunga gaisawa da iyalinka yana da kyau ringa gaisawa salamu alaikum wa alaikum sala'irin jinjina din nan in ka koma gida yana sa dan kwan zumunta eh amma ba a gaban yara ba eh idan al'adu ka san al'adun rayuwar aure al'adu ne akwai wasu al'adu wanda ba na wasu bane kuma ba a ce ka zo ka yi ba saboda in a wasu ne sai bata wasu tarbiyya musulunci bai ce ka yi ba ya danganci irin al'adu al'adun mutane kuma halal ne yanzu ka ga wasu idan suka yi baki yayarsa ne kanwarsa ce innarsa ne sun zo sun rungumi juna saboda al'adarsu ne babu komai amma kai al'adar bahaushe ai ba haka yake ba na ko haka yake a to ba wanda ya saka eh ana nufin a musulunce ma ba wanda ya saka karka je ka ce za ka yi saboda me sai ka kawo shubuha da yawa a cikin al'umma za ka kawo damuwa iri-iri da haka sai kowa ya tsaya in dai ba wani abu ne da musulunci ya ce a yi ba shi wannan kowa zai banna shi ya zo yi ko ba wani abu da ya hana ba a abin da ya shafi rayuwar mutane ana barin su akan yadda suke rayuwa yadda zai zama musu ya fi maslaha a cikin rayuwarsu a'a bari sai mun gama sai ka so matabba na'am Allah madaukakin sarki yace wa ada wa iz qultum sabina kaga kenan shi yasa suka ce wannan bai'atu ridwan abinda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan suka ce masa sami'ina wa adana mun ji duk abinda ka faɗa mun ji kuma mun yi biyayya duk abinda ka samu za zami haka ake zuwa sai mutum ya dora hannunsa ya yi mubayawa mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wattaqullah ku bi Allah da takawa inna allaha alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin kiraza kun ga shi Allah madaukakin sarki ya gama da mu ba mu da wani abin da zamu iya yi tunda wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur ko ka fada ko kar ka fada Allah ya san me ke cikin zuciyarka to ai kaga an gama da kai na baka da wani abu da dan adam ne zaka iya layance masa kana nufin zaka gabas kai yamma kana nufin amma wanda Allah babu ya san me kai ya san me a cikin zuciyarka in ka kulla alheri ya sani in ka yi niyya mai kyau ya sani duk abin da kai ya sani Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu qawamina lillahi ku tsaya tsayin daka saboda Allah ku tsaya tsayin daka saboda Allah shuhada'a kuna masu ba da shaida bil qisti da adalci to duk abin da ya hada ku da mutane ku tsaya tsayin daka ku faɗi gaskiya ku tsaya tsayin daka ku yi adalci tsakaninku da Allah Allah madaukakin sarki ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada wato gaban ku da wasu mutane iyayya ku da wasu mutane fada da kuka yi da wasu mutane ya hana ku ku yi adalci Allah ya ce idilu ku yi adalci ko aqrabu littaqwa shine yafi kusa da da tsoron Allah shine yafi kusa ya sa ku yi Allah da takawa idan kuka yi adalci ana son a yi adalci a cikin komai na rayuwa shi yasa akwai hadisi na nu'man bin bashir wanda wata rana ya ba wa ɗansa kyautan bawa sai matarsa ta ce a'a wannan kyauta mai girma haka a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma zai zama shaida kaga shaida ta kare ai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi gashi abinda suka yi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace a kulla waladika na halta mislahu yace duk ayyanka ka ba su ko ka ba shi bawa bawa ba sai ta a ya rasulullah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku adalci tsakanin yayayenku annabi sallallahu alaihi wasallam ni la ashhadu ala ala jawri ni ba na shaidan zalunci wato ba zai yi shaidan zalunci da ka sai ya koma ya ya kwace ya kwace kyautar to da ban ka san kwace kyauta na iyaye ko ba komai iyaye kadai musulunci ya ba dama in yayi kyauta ya karba amma fa in dan sai ya ba uba ko uwa suna da dama su ba ɗan su kyauta abu su dace kawo na fasa amma banda wani ba wanda za ka iya ba shi kyauta ka ce ka dawo ka fasa musulunci ya hana sai dai ɗa ya yi to shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce ku bi allah da takawa annan la khadirun bima ta'amalu allah masani ne mai ba ku labari ne kan abin da kuke aikata
وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat Allah madaukakin sarki yayi alƙawari yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari cewa lahum maghfiratun suna da wata gafara mai girma Allah kai mana wa ajrun azim Allah ya ce suna da lada mai girma ita ce aljanna wato Allah madaukakin sarki wanda duk kaga ya bar shi ya zama musulmi wallahi yana son ya shiga aljanna eh wanda duk kaga Allah ya bar shi ya zama musulmi Allah yana son shi da rahama eh alama babba da Allah yana son ka da rahama shine bar ka zama musulmi ba wata alama da ta kai da ai ba wata kyauta da Allah zai ba a musulmi a duniya kamar musulunci ai da haka in ya baka musulunci ko ya hana ka komai na kana cikin wanda yawa kyauta babba kamar yadda in bai baka musulunci ba ko ya baka duniyar nan a ce duk duniya ta kace to wallahi Allah bai baka komai ba eh ba abin da ya baka saboda shi Allah madaukakin sarki abinda muke gani shi da girma shi bai da girma a wajen sa abinda muke gani shi wani abu ba shi ba komai bane a wajen Allah eh duk duniyar nan duka ka kalli duniya ba ka kalli america ka kalli ingila ka kalli saudi arabia amma duka in ka tattara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su kai fuka fikin sauro ba wajen Allah mosquito ba ma shi mosquiton ba fa fuka fikin sa duka wannan hayaniyar da kaga muke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta kai darajar fuka fikin sauro ba wajen Allah yace da duniya ta kai darajar fuka take saura wajen Allah da Allah ba zai bar kafiri ya sha ruwa ba da Allah ba zai bar kafiri ya sha ruwa ba ai kaga abin zaka ga abin mamaki Allah madaukakin sarki ya ce ayi abu an yi ya ce ka ayi kafirci an yi ana yi amma kuma gashi dan Allah yana azurta kowa yana ba wa kowa arziki yana saukar da ni'ima ruwan sama na sauka kowa yana samu abubuwa na na na alheri ga sunan suna ta sauka daga sama daga wajen Allah madaukakin sarki wannan yana nuna ma lalle Allah mai haƙuri ne Allah mai haƙuri ne Allah mun gode ma na والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
Allah madaukakin sarki ya ce wallazina kafaru waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka yi ƙaryata ayoyinmu Allah ka tsare mu Allah ya ce ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ƴan wuta su ne abokan jahim jahim ɗaya daga cikin wuta ce wuta wutan Allah ne Allah yana da wuta da yawa kowannen ta wuta ta san ba ta da daɗi yawa Allah ka raba mu da shiga amma yadda ka san aljanna hawa-hawa haka wuta take hawa-hawa mafi kankantan wuta ita ce jahannama da ka ji ana jahannama jahannama ita ce karamar wuta shi yasa abu ɗalib wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta goma shi ya ce maki manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah tunda dai ya mutu ba musulmi ba amma kuma ya gayi ta dauniya da shi yace zai samu wani abu za a yi masa ta goma shi yana wuta dai amma za a tashi a cikin jahannama kuma kafafuwar sa ne suke wuta amma shi saman sa jikinsa yana yana yana waje amma fa yace duk da haka tana ta farfasa kwakwalwarsa to shi ne mai ƙaramin azaba shi yasa Allah ya karka bari ka shiga wuta eh Allah karko da wasa karka sake ka shiga wuta ka san yanzu yara ne musamman yaran yanzu in ana ga musu har ma wasu suna ce ai na shiga za a fita wai har mutum yana takama za a fita ina nufin kamar yana kamar wani ɗan ɗaki ne zai shiga kawai ya fita ai kai kokari karka fi shiga gaba daya Allah ka tsare mu ka tsare mu da mu da zuriyarmu gaba daya da iyayenmu da kakanninmu Allah karkasa wani a wuta eh
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani zukuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da yayi muku izham qaumun an yabsudu ilaykum lokacin da wasu mutane suka yi yunkuri za su kashe ku za su shimfida hannayensu akan ku amma fa kaffa aidiyahum ankum sai Allah ya kame hannayensu maluma suka ce akwai banin banin nadir a banin nadir eh banin nadir yahudawa da ke madina an taba samu wani musulmi ya kashe wasu mutane guda biyu daga cikinsu akan kuskure bai dauka su bane dan su kaman a lokacin kafiran amana ne da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya je wajen su don a yi yan sulhu wanda za a biya su diya ashe da suka ce eh ya zo ranar suka ce shikenan za su huta da manzon Allah irin yadda ake gina gidan sama a dora an gama gini a dora sama ana nufin za a ci gaba ai kun gane dan waje wanda za a gashi kasa ana iya hawa sama kafin a dora nan to haka kaman ginin yake sai suka shirya wani da wani katon dutse ya je sama idan annabi sallallahu alaihi wasallam ga, ga inda aka sa masa zai zauna idan ya zai zauna kawai sai ya tukudo dutse sai kawai ya fado sai a yi ta magana kuskure ne dutse ya zamo ni na sai a biya diya ina nuhu su ma suka ce ai an huta kawai su ma tunda suka shirya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi da sayyidina abubakar da wasu sahabbai aka je aka zauna suna dab da wannan shirin kawai sai ga mala'ika jibril ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka tashi kaji kaji kaji abin da suke shiri wani ai sanadiyan ma korin su kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan yin wannan da suka yi sun warware alƙawarin da aka yi sun warware alkawarin da ke tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam na za a zauna lafiya ah wanda shi da kashe kaka wani alkawarin zaman lafiya ya rage na aka ga ya riga ya canza to sa'ana akwai wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisin sayyidina jabi suka sauka wani waje suna cikin tafiya mutane suka kakkama daman ana tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama kama a ce gadin din nan sauka sai wannan su je wancan karkashin bishiyar wannan su je wancan a dan samu dan sakewa to sun je sun zazzauna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je sai ya ci da takobin sa sai ya rata a jikin bishiya shi ma zai huta ko sai wani balaraban kauye ya zo sai zai dauki takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude shi ya cire shi wannan Allah yana dan hutawa shine sai ya taba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to yauwa zai tsare ka daga wajena daga kaina ga takobi a hannun shi ga Annabi yana kwance bude baki Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah Allah yayi haka balarabe ya faɗa sau uku kawai sai ya kama makarta sai yadda ya yadda da takwabin hannun shi shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya dauki takwabin ya ce to kai kuma yanzu wa zai hana a zai tsare ka ya ce sai dai ka yi haƙuri ka shi ah to daman ka saba haƙuri kawai ka yi haƙuri ka kyale eh sun yi tawa annabi sallallahu alaihi wasallam haka a ce in ya juye ce ga sai dai kawai ka yi haƙuri don su ba san Allah ba to kuma haka Allah ya masa to so ni'imomin da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace a tuna dinnan suna da yawa kariya da Allah ya ce ku tuna kariya da Allah ya baku lokacin musulunci babu babu karfi akwai wani mutum ana kiran shi rukana dan kokuwa ne wrestler ne sosai sananne a maka irin ba wanda yake iya kusa da shi ana shakkarsa wata rana ya je kokuwa ya dawo kawai ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ka musulunta ba ya yi dariya ya ce ya hafi da in za ka kada ni wato yana ga annabi sallallahu alaihi abinda ko da wasa ba zai gwada ba saboda ba mai kusa sai manzo Allah ya ce masa na kada kai za ka musulunta ya ce to a guje ma sai to bismillah ga yashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillah hawan farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga shi ya buga shi da kasa eh ya kwala shi da ƙasa shi mamaki yake yana ga shi ne kuwa kuma annabi shi ne har da ya ce mutake da yana mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam buga shi da ƙasa ya sake cewa mutake so uku manzo Allah ya ƙara buga shi da ƙasa da ya mike kawai kawai sai ya danna a guje yana cewa mutane annabi ya fi kowa iya tsabi eh ya ce kawai annabi ya yi lalle annabi ya kware da tsabi saboda wata kila ai kaga shi irin yan kokowar da har na yanzu ma Allah ya san tsona ya je kabari ya zauna ko ya kwana a kabari yayi gulle-gullen da yake ka da mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa abubuwa da dama ya taba haduwa da wani mafarauci ya je ya kashe zomo ya yanka shi ya rataye shi shi ma ya masa wa'azi ka musulunta mana sai ce a aini sai dai wannan zoman zai ce kai annabi ne sai ce a in ya ce ni annabi ne za ka yadda ya ce a kwarai da gaske sai annabi sallah ya ce zomo ni waye Allah ya haɗa zomo ya tashi ya ce kai manzan Allah ce zomo ya koma ya mutu ya taɓa sa bishiya a tsallake wani ya ce in ba zan musulunta ba sai dai waccan bishiyar za ta ce ka annabi sai ya ce in ta ce ma ni annabi ne za ka musulunta ya ce eh sai wanzu Allah ya ce bishiya ya ce a ya ce ka je ka ce bishiya annabi na kiran ka wallahi haka ta yi ta yi guru ta ciro da jijiyoyinta ta tsallako ta zo annabi sallallahu alaihi mata niwa ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna kuma ta koma ta koma ramin ta ta tsaya wai ku ba kwaje mu hujjojin manzo Allah ne ai suna da yawa ai annabi annabi ne ma shi yasa an kai tarihi annabi sallallahu dole sai ka so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi masa baiwa shi yasa Allah madu tare da habbansa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce to tun tuna irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi ciki daga ciki akwai lokacin da wasu ka yi kokari na su kashe annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare su sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku bi Allah da takawa wa alallahi falyatawakkalul mu'minun kuma akan ga Allah ne mu'minai ya kamata su dogara dogaro ga Allah Allah ka bamu wanda duk ya dogara ga Allah bai da matsala a duniya ko bai da matsala a lahira amma yana da wahala eh mutum ya san me yayi ma dogaro domin akwai abin da ake kira shi tawakkul shi wannan wato ba dogaro bane shine mutum ya ki abinda maluma suka kira al-akhadhu bil asbab mutum ya ki aiki ya ki zuwa kasuwa ya ki komai ya ce shi ya dogara ga Allah wannan ba musulunci bane mutum ya ƙi tashi ya ƙi motsawa ya ce shi ya yi ya zama maimakon mutawakil ya zama mutawakil na amma mutum ya motsa ya yadda cewa Allah shi yake yi amma ya yi ɗan motsi yana cikin motsi da mutane suke yi mutum ya motsa sa'anin ya yi addu'a addu'a kan tana da muhimmanci amma ana ta dan motsi yana daga cikin motsi abinda wani mato mashahurin mai kudi a dubai ya ba da labari a gidan talbijin ake hira da shi ɗan jarida ake tambayin shi irin manyan masu kuɗin nan ne a dubai sai yana ce masa larabci suke yi ya ce masa a duniyar ka kai wani abu ne ya taɓa baka mamaki sai ya ce ai shi a rayuwarsa akwai wani talaka guda ɗaya tal shi ne tsaya masa a rai ya ce saboda ya ba shi mamaki sai aka ce me ya faru sai ya ce abinda ya faru a cikin birnin dubai ya yi a wata anguwa ya gina sabon ofis yana da ofisoshi da yawa sai gina sabo ya ce ran da ya tare sai ya fita yana dan washe kafa haka sai ga wani sabon masallaci an gina masallaci mai kyau a bayan ofishin nasa ya ce sai ya dan shiga ya ce kuma ba lokacin sallah ba ya ce kawai sai ga ba kowa masallaci amma sai ga wani mutum shi kadai ya yi nafila amma yana ta'addu'a ta'addu'a yana ta'addu'a ya ce ya shiga ya yi nafila shi ma ya ce har zai fita sai ga wannan ba Allah ne sai ya tawo kusa da shi sai ya bar sallama suka gaita sai ce ba Allah ya na gaba kowa sai ka yi ya ce ni ma kaji ina dan kasuwanci na ya gaya masa waje ya ce yanzu ma dai abin da ya sa na zo na zo ne yi nan na fila na roƙi Allah saboda akwai damuwa iyali na za a mata operation ban da kuɗi sai na karɓi aran kuɗi an na biya asibiti aka mata operation to sai mai kuɗi yanzu ya zo ya ce kuma na biya shi wajen ko dirhami dubu hudu ne ko dubu bakwai na manta ya ce shi ne na zo ba na fita kasuwa na na zo nan na yi addu'a kuma Allah ya kore min yanda sai mutumin ya yi dariya sai sa hannu aljihu sai ɗauko kuɗi kuɗi masu yawa fiye da wannan kuɗin sai ya ba shi ya ce ga shi ka je ka biya wato Allah ya amsa ma addu'a eh sai kawai mutumin sai ya faɗi sai ya sujada irin ta godiya sujudu shukur yana kallon shi abin sai ya burge shi har ya yi haka ya ce zai fita sai ya dawo sai ya cire katinsa sai ya sa hannu a jikin katin sai ya ce ga wannan kuma duk lokacin da baka da kuɗi ka kira ni ya ce sai mutumin ya ɗaga kai ya ce masa na gode ka rike katin ka ha ce ba na so ba ka so ya ce sai ya damu kamar ko wani laifi ya masa ko wani sai ya ce masa me yasa ba ka so ya ce a'a ya ce wani abin da kamun ne na gode ka ce kuma ka rike kayanka ya ce idan na samu damuwa nan gaba ya ce wanda na zo na roƙa ya kawo ka zan sake zuwa zan sake zuwa shi ya san wanda zai kawo ya ce a duniyarsa ba wanda ya taɓa ba shi mamaki irin wannan mutum kun gane hausan ai yanzu kawai wani ya zara kafi ya ce ma ga cikin da baka da kudi ka bugu wata ka ce ba ka so na? ai kun ga akwai abun mamaki na? eh ka akwai abun mamaki ya ce ya ce abin da ya ba shi mamaki ya ce ashe akwai mutane masu alaƙa da Allah da harar irin wannan mutumi don kaga sanin Allah ya sa haka ya shi katin ba sai sai ma ya canja kati ko ya canja waya kaga shikenan kati ya kare ko ka buga ya ki dauka ba an kare ba da haka da haka dan adam ya samu tawakkali ga Allah wannan shine Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa Allah ka isar mana me kace yau a ai ban ga lokaci yayi ba wai ina sai ya ja aya ta gaba ne a alaikum salam to a bari a kama abun magana ga malamin da ya so wa tambaya na ce tsaya eh in kai tambaya sai shi a bashi ya yi bayani ga wanda za ka ba can daga shi sai daga shi sai can sai famar ai kai za a ba na'am alamun shi
farko ne ita ce a kan malami ko ce wani mahoci yake karkacin don wata hanya ta lalata wannan a matsayin musulmi ya yi imani da alawa na farko ne ha a tsaya mana yake karkatar da shi yake marmai yake azabtar da shi wajen dutsen guga ko kuma ran a ƙofar gidansa ya wata masa toka ko kuma ya zubar masa kawai
dutsen guga baya ba shi aro
sai dutsen guga nan da wuta a ciki Oh.
kamar yadda wannan oh to na gane na gane wuta ta sama ko ta ƙasar da ka kawai sai dai ka ji ka jin zafi a jikinka saboda haka wannan shi ne tambaya
to wannan bai kyauta ba ba ba a magautaka da cutarwa musulunci ya hana makoci ya cutar da makocinsa kamar yadda ya hana ma kowa ya cutar da wani amma na makoci ma ya fi tsanani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril bai gushe bai na yin wasici da makocina ya ce har sai na ɗauka ƙarshe zai ce makocina zai gaje ni da haka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi mai ban tsoro dangane da makwabtaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsuwa ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min har sau uku sahabbai ma suka damu suka ce ya rasulullah waye wannan ne yace wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba sai yace mutumin da makocinsa bai aminta da sharrinsa ba mutumin da makocinsa yana jin tsoron zai cuce shi yace wannan bai da imani da haka rashin imani a'a ai ka gama tambaya ka sai na biyu ko ya tsare wa alaikum assalam Allah ya kiyaye na'am Wa alaikum assalam amin amin na'am Allahu akbar ba za ta iya ba gaskiya ne. na'am amma mu Allah ya sa mana dan kankani yana mana aiki gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne kawai shi kenan gaskiya ne gaskiya ne Allah ya sa mu zama masu godiya na'am bashi alaikum assalam ya je ya yi sallar idi bai fitar da zakafi da kai ba idan ya yi haka to ya yi sadakan hatsi ne bai da ladan fidda kai ana fidda fidda kai kwana biyu kafin sallah gara ma ka yi kafin ran sallah ya fi sauki amma in ka bari aka sauko sallah to shi kenan ka dai ba da sadakan hatsi eh na'am
mu'amala ne da kama cewa mutum kasuwanci ko wani mutum tare da shi ya kasance a cikin mutane ba bayan da shi a cikin shi na tsarin malamin suna yadda suke kokari suke wa'azi da sauran wanda yake da ake da shi a ya halatta da cewar da shi kuma
ya ci gaba da masa wa'azi ba
na gode yawa a ci gaba da wa'azi wani lokaci in ana wa'azi sai ka ga ana da gashi nan sai ka ga ana fahimtar juna yawa saura daga kai kawai sai tashi oh oh to daga shi sai shi zai ka ba sai mu tashi na malaikun salam amin sai ya rasu ai kun ji tambayan ko mutum ne ya shirya zai ba da zakka gobe jiya shekaran jiya kenan ya karbi har ya sa a karbo akan namban wasu zai ba su washe gari kuma Allah ya ɗora mar jinya ya rasu ba riga an fito da kuɗi ba ba riga an cewa yaya wannan wannan ya kamata iyalansa ya kamata iyalansa su fitar da wannan kuɗin su ba da shi zakka domin lokacinsa ya yi kuma shi ma dan ya yi inda ma masu kuɗin da ne watakila da a lokacin ma ya bayar tunda ya niyyar zai bayar amma yanzu ne kudi ba a hannu yake ba sai an yi wasu shirye-shirye abinda zai fi kyau shine su ba da shi tun da ya riga ya cire da ma bai cire ba ne da shi kenan da baya ciki amma tun da ya cire sai su cika masa wannan buri kaga alheri ne gare shi idan sun yi kuma sai a kyale su sai ya biya kun ji wannan lokacin zakarsa ta yi ya fitar da zakarsa sai ya ba mutane ya rike kuma har sabga ta zo ta same shi in mutum ya ba da zakka ba bashi ake mai shi sai ya biya sai ya biya lahira kuma ko ya talauce sai ya biya saboda ai kudin Allah ne yake ba mutane kuma Allah ne yake ya shi yasa wanda suka san Allah lokacin na yi sai su bayar shikenan su huta idan lokaci bai yi ba mutum ya talauce babu zakka a kai ina nuhu amma dai yana da hali lokaci yayi ya rike ya aji me yasa kaji malaman fiqh suka ce idan mutum ya fitar da zakka ya je banki ya karbo zakka sai ya barta a but yana yawo sai barayi suka tare shi suka kwace to kudin shi aka sace jibi sai ya koma banki na ba ba to to ya kamata ya bayar ya ki bayar ba to ai kudin shi ne aka sace ba na mutane ba eh akwai wanda zaka ga suna cin zaman bada zakkan nan zaka ga wani ba ba kyau mutum ya rifada da shi din ya bada akwai wani malami da ake da yake bada labari sun ji sun kirga zakka wani bi kudi sosai da aka zo aka gaya masa ya ce ba zai iya kuma gaskiyar shi ka san akwai kudin da in za ka bayar sai shaidan da kai zai zo ziyara ce karka ba saboda ya yi yawa eh kuma akwai masu dukiyar inda ana ba da zakai ne kamata ai da wasu dan rage hanya ai sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال
yanin na makarantar wuri abokai suka zai su yi da gidi ba da su shagai ba amma da yanin yana maka makaranta ba gan shi ba ya bata kashe a ya bata biyu ya bata
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai wani yaro da aka ce ya bata ana neman shi Allah ya sa a gaishi Allah ya tsare Allah ya tsare namu aya karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليهم السلام الحمد لله